alƙa'ida alƙa'ida yubna al-madi ala salasi halat al-madi yakunu mabniyan ala salasati halat mun riga ya mun sani a baya cewa duk fi'ilin da yake tsayuwa a hali guda ko ismi shi ake cewa mabni ba to fi'il madi shi asali shi mabni ne asalin shi to shi yasa anan yace yubna al-madi ala salasi halat alal fath alal fathi ana mishi bina'i fi'il madi da fata an ce bina'i ana nufin koyaushe yana da fata a wannan hali koyaushe tunda mun yi bayani duk abin da aka ce mishi mabni to baya canjuwa shi wa yakunu al-fathu zahiran in kana sahih al-akhir idan karshen shi harafi ne sahihi babu hurufin illa babu waw babu ya babu alif a wannan lokaci fatahan zai bayyana mislu daraba kataba kara'a kaga kowanne karshen sa fataha zaka ce fi'il madi mabniun ala fathati wa yakunu al-fathu muqaddaran fil mu'tal al-akhir idan karshen fi'il madi akwai harful illa ɗaya daga cikin harufa guda uku nan da muka yi magana akai wau ne ko ya ko alif bayina idin a wannan lokacin wannan fata za ana kaddara ta ba ba ta fitowa fili karara misalin sa abin nan wa hurufin illati su kuma waɗannan harufa ɗin na illa salasatun su uku ne wa hiya al-alif wal wawu wal ya'u idan fi'il madi karshen sa ya zamanto ɗayan waɗannan harufa guda uku to wannan fata ɗin ba ta fitowa mislu mislu sa'a da'a rama kace sa'a sa'a rama sa'a da'a rama a wannan lokaci asalin sa'a shine alif ne karshen sa asalin da'a kuma wau ne zaka ce da'awa da'awa sai aka mayar da wau din ya zama alif ya zama da'a asalin rama kuma ramaya ramaya to sai aka ɗauke wannan fataha ɗin kamar yadda ɗazu muka yi misali an ɗauke fataha da damma da kasar akan suna Musa ba mun ce ja'a Musa mun ce ra'aitu Musa mun ce ila Musa ko to haka nan anan wannan fataha ɗin aka kaddara bata fito karara ba a wayannan fi'ilai guda uku saboda ƙarshen su akwai huruful illa wayannan huruful illal sune alif da waw da ya sa'a da kuma da'a da kuma rama maimakon a ce sa'aya da'awa ramaya kamar yadda ka ce kataba kara'a zahaba to sai aka ƙi yin wannan aka ce sa'a da'a rama au ala sukuni ana yi wa filin madi bina'i da sukun zaka ga ƙarshen sa sukuni ne idan tasala bihi damirul mutakallimi idan damiri na mai magana irin su zahabtu darabtu nasartu mai magana ya shiga au muqatab ko damiri na wanda ake wa magana zahabta darabta fatata shine wanda ake wa magana au nuni inasin ko aka sa mishi nunun ta mata nunun din da take mayar da jam'i na mata misalin sa kaman zahabna darabna ko qara'ana irin wannan misalin su gaba daya darabtu wannan damiri na mutakallim ne ko ko kace darabna darabta shine damiri na mukhatabi ko da ko darab ko darabna damiri na mai magana in ka ce darabtu da darabna damiri na mai magana in ka ce darabtu shine kai kadai ne kake wannan duka nayi duka in ka ce darabna mun yi duka mu da yawa kenan darabtu da darabna duka damiri ne na mai magana sai dai darabtu na mai magana shi kadai darabna kuma na mai magana shi da wani shi da wani idan ka ce darabta kuma na mai magana da wani kana magana da wani ne darabta kayi duka idan ka ce darabna kuma mata mata da yawa sun yi duka in kuka lura a nan za ku ga fi'ilin ƙarshensa sukun ne ƙarshensa in ka ce darab ba wannan shine fi'ilin ba darab darab darabna darab ta darabna fi'ilin nan ne ƙarshen sa mun gane kaga darab din ne ƙarshen sa darab hukun ba darab hukunan ma darab to wannan tuɗin isim ne ismi ne kalma ce mai zaman kanta haka wannan taɗin ismi ne mai zaman kansa wannan naɗin ismi ne mai zaman kansa wannan naɗin ismi ne mai zaman kansa saboda anan fil madi ne mabniyun ala sukun fil madi ne karshen sa ya zo ne ya zo da sukun saboda me saboda an kara mishi tu da ta da na da kuma na wannan su ne abin da yake nufi anan وعلى ال... وعلى الضمة إذا اتصل به ضمير جماعة الذكور مثل ضربوا كتبوا في الماضي أنا مش بنائي ده ضمة إذا يهدو ده واو جماعة kun san wawu na jama'a ba shi ne kafaru misali kafaru wannan wauɗin haka misali amanu wannan wauɗin ko katabu wannan wau ɗin idan fi'il mazi aka sa mishi wau na jama'a wau wawu ɗin da yake nuna jama'a maza da yawa za a yi mishi bina'i da damma ƙarshen sa zai kasance damma misali asali ka ta ka ta su kaga wannan wau kun ga ka ta ƙarshen fi'ilin ba'u ne ko ta ta to kaga filin ya zama to mubniyun ala maza ala damma lidan menene saboda an sa mishi bau wawu kenan filin ma bi ana masa binayi maza maza ta tahaddasu tanabba idan an الفعل الماضي يكون مبنيا على فتحة ويكون مبنيا على على السكون ويكون مبنيا على على ضمته بناء الفيل الماضي على ثلاث حالات على فتحة على سكون وعلى وعلى ضمة وعلى ضمة ثم القاعدة التالية وحقيقة وحقيقة الفعل المضارع وحقيقة المضارع فعل ماض زيد في أوله حرف من أربعة أحرف فتغير بناؤه وتسمى تلك الأحرف أحرف المضارع ويجمعها قولي لك أنيت بمعنى أدركت بمعنى أدركت يعني أن أصل الفيل الماضي لماذا تأخرتم أين ذهبت إذا اجلس يعني أن الفيل الماضي أن الفيل المضارع أصله من فيل الماضي ثم زيد زيدت على زيدت على الفيل الماضي أربعة أحرف يأتي أصل الفيل المضارع فيل الماضي أصل صح kawai an ɗauko huruful mudari ɗin da ɗazu muka yi magana a kai a naitu sai aka ƙara a kai ita misalin wannan daraba go zahaba sai aka sa yas yas shi kenan nasara aka sa nan su fataha aka sa afta shi abin da yake magana shi filin ma bi asalinsa filin mudari asalin sa filin madi ne sai aka sa huruful mudari su fudu su ne anaitu hamza da nunun da ya'un da kuma ta'un shikenan sai ya tashi daga madi sai ya zamanto mudari waɗannan harufa su fudun nan su ne ake ce musu huruful mudari din harufa guda harufa guda fudu na mudari za mu karanta irabul mudari sai mu tsaya irabul mudari يرفع المضارع الصحيح الآخر بضمة مثل يذهب يرجع يجلس في المضارع يشي إن دي كرشن باب حروف الإلا karshe in ya kasance babu huruful illa to ana mishi irabi rufa da damma ya zahabu yansuru yaftahu wa takunu dammatu muqaddaratan fil mu'tal al akhir an situ an situ kun shiru mana saurari karatu da yake ana karatu kaji kana magana da wani shi wannan damma din takan kasancewa muqaddara idan fi'ilin mu'tallul akhir ne ma'ana akwai harful illa a ƙarshe huruful illa su ukun da muka karanta waw da ya da alif idan ƙarshen akwai harful illa wannan damman ba za ta bayyana ba shine ma'anan muqaddara muqaddara misalin sa mislu yas'a ya'lu yajri in ka ce yas'a yas'a idza qulta yas'a asalinsa yas'ayu yas'ayu sai aka cire damman aka ce yas'a in ka ce ya'alu asalinsa ya'aluwu ya'aluwu sai aka cire damma aka ce ya'alu in ka ce yajiri yajiri asalinsa yajiriyu kamar yadda za ka ce yadribu yajiriyu sai aka cire damman ya zamanto ya jiri cire wannan damman shine ma'ana muqaddar din kamar da kuka karanta a tarihin irabi lafzan aw taqdiran irabi zai kasancewa lafzan ya fito fili aw taqdiran ko kuma ya kasance a boye ba a ganin sa to anan taqdiran ne ba a ganin sa yas'a ya'lu yajri asalin yas'ayu ya'lu yajri sai aka kaddara me yasa aka kaddara saboda wannan alif din harfin illa ne wannan ya din harfin illa wannan wa din harfin illa saboda alif da ya da wa sune huruful illa a nahawu sune huruful maddi a tajwidi a tajwidi huruful maddi a nahawu kuma huruful huruful illa to shine abin da yake magana akai sannan na biyu wa yunsabu ما لم يدخل عليه ما لم يدخل عليه ناصب فينصبه أو جازم فيجزمه yace shi filin mudari din in dai baka ga harfin nasbi ya shige shi ba shi marfu'un ne in baka ga harfin jazmi ya shige shi ba shi marfu'i ne kenan idan harfin nasbi ya shiga ba zai zamo mansub in harfin jazmi ya shiga ba zai zamo majzumu to shine ya kawo ma hurufin na din wa yunsabu bil fathati idza kana sahih al akhir idan kuma karshen fi'ilin lafiya lau babu huruful illa yace ana mishi nasaba da fataha mislu lan yadriba lan yaktuba lan yakra'a wa tuqaddaru al fathatu in kana mu'tallan bil alif idan karshen fi'ilin alif ne za a kaddara wannan fata ma'ana fata ba za ta fito ɓararo ba fatakulu fi sa'a lan yas'a lan yas'a ba ka ce lan yas'a ya ba lan yas'a alif din sai fata ta kaddaru ta ɓoyu a kai بتقدير الفتحة على الألف على الألف المكتوبة في سورة في سورة الياء في سورة fi suratil ya'i yace fata din sai a ɓoye ta akan alif din da aka rubuta ta a sura ta ya ma'ana kana gani a rubuce ya ne amma alif ne lura da wannan sosai misali idan kace kace rama wannan meye ne ya ba amma alif ne alif ne aka rubuta da sura kaya shi yasa ake rubuta alif sagira akai rama rama in ka ce sa'a alif ne amma aka rubuta ta kamar ya shi yasa ake rubuta alif sagira a sama a ce sa'a to wannan fata din ka ce yas'a to fata yana kan alif din mukaddara an ɓoye fata kenan shi shine ma'ana mukaddara din وتظهر الفتحة في المعتل بالواو والياء idan harfin illa ɗin wau ne koya wannan fata ɗin za ta fito misalin wannan ka duba sosai idan ka ce yarmi kuna gana ka ce yarmi wannan me ya za ka ce lan yarmi ya ya ɗin fata za ta fito ƙarro misali nan fa yad'u fa wannan wau ba za ka ce lan yad'uwa zai fito amma mai alif din ba zai fito ba lan yas'a ba ka ce lan yas'a ya ba lan yas'a me ya za ta fito lan yarjiya me wau fata za ta fito lan yad'uwa shine yazo a cikin qur'ani lan nad'uwa min dunihi ilahan wa qad kunna idan shatqa ba ce lan nad'u ba kenan fata ba ta fitowa a nasaba fata in dai akan alif ne ba za ta fito ba amma za ta fito akan wau za ta fito akan ya kenan fatakulu fi yad'u wa yarmi lan yad'u lan yad'uwa zaka ce wa lan yarmiya ويجزم بالسكون إن كان صحيح الآخر في المداري إن كرشن صحيح نه باب حرف إلا ذات مش جزما ده سكون نه سكون أرورو ذاك لم يدرب لم يكتب لم يقرأ wannan kun riga ya kun san wannan wa in kana mu'tall al-akhir in karshen sa akwai harfin illa fa bil hazfi fil jami'i zaka cire hurufu illan gaba daya zaka cire su gaba ɗaya misali zaka ce lam yad lam yas'a ka cire alif lam yad'u ka cire waw lam yarmi sai ka cire wannan sai ka cire wannan ya din kenan misali yas'a ko alif yad'u waw ba sannan yarmi ya ba to idan kana so ka sa hurufu jazmi za ka ce lam yas'a ka cire alifin ba ruwanka da shi in ka sa wau kuma lam yad'u ka cire wau din lam yarmi ka cire ya din shine yazo a cikin qur'ani wa lam yakhsha illa allah asalin sa yakhsha yazo yakhsha da alif da ka sa lam din aka cire alif din aka ce wa lam yakhsha إلا الله نكتفي بهذا القدر بإذن الله